بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا الخوفدة sai sura ta gaba suratul juma'a ita ma madaniya ayoyinta goma sha ɗaya bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malikil quddus al aziz al hakim abinda ke sammai da ƙasa na tasbihi ga Allah ba manta ba wannan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya gabata a surori daban-daban da wannan saffe din nan da muka gama karantawa da kuma hadid a baya sabah lillahi ma fi samawati ma fil ard duk sun fara da sabah sabah ne da hadid da da hashar ko eh da hashar duk sun fara da sabah ne da, da hadid da hashar da saffi sun kawo a sigan madi ne wannan kuma juma'a da tagabun sai suka zo da shi a sigan mudari amma duk ma'anan su ɗaya ne cewa yusabbihu in shi ya fi dacewa saboda shi yana nufin suna yin tasbihin ne to ko shi ma wancan haka muka fassara shi duk da ya zo da sigan mali ba mun ce sun yi ne ba muna ana nufin suna yi ne wato ai ya zo da sigan madi saboda wani abu ne tabbatacce tabbas duk abin da ka sani yana tasbihi shi yasa sai aka ce sabba ba ce yusabbihu ba amma ma'anar su ke ko ba gane ba sabba yayi ya gama bane yusabbihu ne ko da aka ce sabba mai ma'anar sa yusabbihu duk abin da ke sama da ƙasa yana tasbihi tasbihin mun faɗe shi ma'anan shine tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da shi ba cewa Allah shine Allah kamili cikakke tawaya baya zai ke masa shi wannan Allah ɗin shine almaliki mai iko al-qudus mun fasara wannan in ba manta ba su karshen suratul hashir sunan ne sun zo al-qudus wanda yake gaya ga tasbihi din kenan al'aziz mai iko kan komi alhakim gwani mai yin abu bisa hikima duk da shi ne mai iko kan komi amma shi kudus ne gaya ga tsarki saboda haka duk da yana da iko kan komai shi aziz ne to kuma komai nasa ya ɗora shi bisa hikima ne yawa komai nasa a hikima aka ya ɗora shi wato kasamtuwan Allah ta'ala yana da iko kan komi to ba yana nufin sai abu kuma ba hikima ko kuma ya zalunci ba ba ya zalunci ya zama tawaya ba shi da shine al-quddus tawaya ba zai ki masa akwai wani wata magana cewa Allah yana iya komi aka ce Allah yana iya komi komi zai iya komi yana iya to yana iya zalunci sai subhanallah ai wannan wauta ne wauta ne kai wannan tambayan in ka ce in ka ce mana yana iya zalunci sai mu ce maka baya iya zalunci sai ka ce yana iya komi ashe ba zai iya ba sai mu ce maka kai wawa ne in ya zalunci ya zama mene ya zama ajizi innama ya hataju ila zulmi da'if saboda kan aka ce zai iya zalunci an ce zai iya zai iya zai iya rashin cika cika kenan zai iya samun tawaya da tankwara saboda ka ba a jingina masa wannan in ka in ka ce zai akwai wanda yana bayan cewa zai iya amma ba zai ba to amma amma batun zai iya bai kamata mai taso ba saboda su'ul adab Allah abin da aka ce Allah mai iko ne kan komai Allah mai iko ne kan komai to amma komai na sai na dora bisa hikima to dauki misali da wani za a ce wani yana cikakken iko kamar wancan kar ina bada wani labari wanda yake wannan ma ba laifi ina maimaita shi ana cewa akwai akwai wanda suke ganin su wai suna da su ne da suke da sojojin da ba a iya rinjaya su a duniya haka suka ba kan invincible army jeshu ladhi la yuqhab suka ce duk duniya ba wanda fi karfin su to mun ga da su da suna jin su suka fi kowa karfi mun ga abin da suka aikata sai ya zama su ne kashe jarirai har da ma masana'antan yin madaran jarirai sun harba da harbin gidajen mai da tankunan rizabuwa na mai da tashoshin jirgin ruwa da na ƙasa da na sama da lalata komi kuma da za su gudu ma sai suka zuzzuba wa'yansu ba ma masu kama da kayan wasan yara in yaro ya ɗauka sai hannunsa ya balle wato sai suka yi da abin da suka yi dama su ne wai suka fi karfin komi kuma na ganin wanda suke tunkawa yanzu suka fi kowa karfin soja mun ga ta'addancin da suke akan waɗanda ba su ji ba su gani ba talakawa ba su da bindiga a hannunsu a ji a rugurgura to kaga buwaya kenan irin na azzali to shi Allah buwaye buwaye ne yafi karfin komi amma yana zalunci ba ya zalunci komai nasa akan hikima ya dora shi shine azizu baki shine kudus kudus ya wato wayannan wayannan sifofin kasantuwar shi aziz bai sa kuma sai ya zama ba hakim bane azizun hakim ne a lokacin kuma a lokaci guda kudus kaga kenan ka kai mashi zirwa din abu iyaka karka jingina masa wata tawaya da ka jingina masa tawaya ka ce shi ba kudus bane da ka zo jingina masa wani abu ba daidai ba kace shi ba hakim bai huwa alladhi ba'atha fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin shine wannan da ya aiko manzo cikin ummiyai daga cikin ummiyan ya aiko manzo yana ai yana karanta musu ayoyinsa yana tsarkake su yana sanar da su littafi da hikima ko da yake kafin nan suna cikin bata mabayyani a da can ba su san wannan ba sai Allah ya nuna musu wane ne wannan manzon da ake magana a kai shine wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wane ne ummiyai su ne waɗanda aka aiko musu da wannan manzo din nan akwai batun cewa so suna cewa ummiyin kamar akwai ayan da ta gabata a cikin arab annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil da yawan mutane sai suka fassara ummi a matsayin wanda bai iya rubutu da karatu ba wai shine ummi to kuma sai suka yi mummunan fasar a nan annabi al'ummi sai suka yi ce annabin da bai iya rubutu da karatu wannan tankwar darajar annabi ne bilhassil ma masu cewa zai wannan zagi ne domin ka ce ba zagi ba ne to ka je ka samu wani ka ce baban ka din nan da bai iya rubutu da karatu ba ka ga yadda ku balle sama abin takeici da ingilishi wannan sosai na ga inda wasu suka rubuta illiterate suka ce illiterate prophet inna lillahi wa inna raji'un wani kuma ce allitered allitered da ingili wai bai iya bai iya rubutu ba wai shine ma'anan ummi na'am a larabcin yanzu kalman ammiya tana nufin illiteracy rashin iya rubutu da karatu har ma akan ce ma nisbatul ammiya fi baladikum masal yaya ainihin proportion din rashin illiteracy a kasan ku wasu akan ce ilitri ana gane ci gaban ƙasa da karancin rashin iya rubutu da karatu wasu ƙasashe kusan ɗari bisa ɗari kowa na 'yan ƙasar da sun iya rubutu da karatu wasu a ce kaman kashi hudu bisa ɗari ba su iya kaman kamar rasha tana ma amerika tinkaho da wannan cewa su amiya a wajen su kashi kamar biyar ne bisa ɗari su ko na amerika ya kai wajen kashi wajen talatin to yanzu kalman larabci ne yanzu suna ce mai illiteracy miya to kuma asalin kalma akana kalma tana iya samun asali daga wani abu ta koma ana amfani da ita a wadansu abubuwa kalma ɗaya tana iya samun ma'anoni da yawan gaske ba lalle in ka so wannan sai ka ci shi ke nufi a kowane hali lasiman kalmomin alkur'ani asalin kalman ko da kidan tsawai na tsawaita muku magana ba laifi dun kusan ma'anan wannan duk ana yawan wannan kuskuren ana fassara ummi da matsayin wanda bai rubutu da karatu kuma da yawa suna rubuta kan wa ma kunta tadallu min qabli min kitabin wa la tahudu bi yaminik don suka je dama baya rubutu saboda an ce la tahudu bi yaminik na san mun bayani da daidai gurgudu dan a kan wannan a wannan aya asalin kalman ummi jingina abu ne ya zuwa um um uwa ummiyun ba'uwe kenan ba'uwe kila akwai abiyun ba ube wato idan aka ce ma mutum ummi abinda ake nufi goyon uwa ne to a wancan lokacinsu wanda ba makarantu irin wannan da ake yi firamare sakandare jami'a ainihin koma an daɗe ko a ƙasan turawa ba makarantu irin wayannan ana koya mutum a gida ne rubutu da karatu saboda haka sai zama rubutu da karatu sai dan gata ko a kasar laraba haka ne ko a kasar turai da haka ne sai wani da wani ya rubutu da karatu sai mutum mai kuɗi sai ya ɗauko malami ya koya ma yaransa rubutu da karatu amma ba mai kuɗi bane sai kaga yaran mutane da basu daga baya ne kamar a kasar turawa sai aka fara ka tattara yayan talakawa sai ana masu aji asalin ajin karatu kenan na yayan talakawa ne to a ƙasar larabawa a da can uba shi ke rubutu shi ke koya ma yaro rubutu da karatu shi ke koya ma yaro hawa doki yake koya masa yaƙi da takobi shi ke zuwa da shi daji a farauta da sauransu aikin uba ke ita kuma uwa ita take koyar da kaɗi da saƙa da tuwo da ire-iren wa'annan ayyukan gida saboda haka idan yaro ya girma tare da ubansa ya kwa masa irin wannan sai ya zama ya iya rubutu da karatu amma rubutu da karatu sai wani da wani to ita kuwa in goyon uwa sai a ce ha ba iya rubutu da karatu mi ne ai wato uwarsa ta koyi girman uwa uwa ko bata iya rubutu da karatu da kaɗi da saƙa ta iya har ma akwai ruwaya wannan ruwayan tabbatacce ne a wancan lokacin cewa kar ku koya ma 'ya'yanku mata rubutu da karatu ku koya musu kaɗi ya haka ne kar in kana da in kana da hankali yanzu ka ce mana kar a karatu ai kaɗi ne zamu ce baka da hankali a wancan lokacin haka suke duk ita rubutu da karatu ma waye mai yi amfani shi ma mutum nawa ke karatu kuma sun yi karatu mai ake karantawa da mai ake karanta ko ga mini waƙe-waƙe ne game da farauta da yaƙi da mace da doki shine kawai kuma suna haddace waƙan su mai sa mutum ya ɓata lokaci yana wani rubutu ta koyi kaɗin ta kawai amma yanzu kai kaɗi na ma kaɗin yake ina ba akwai ma mazari da golulu akwai taskira an manta da wannan ya zama yayin da zamanin da kenan to lokacin asalin kalma din ne kenan ummi ana ce ma goyon uwa ummi wato ma'ana bai iya rubutu da karatu to saboda haka akwai wannan ma'ana ba mu ki ba amma anan ba abin da yake nufi kenan ba domin ka ce irin rashin iya rubutu da karatu ne to me yasa aka ce ba asa fil ummiyina dun larawa ba su iya rubutu da karatu ba in ka ce shi ne bin ummi bai iya rubutu da to ummiyina fa duk balarabe bai iya rubutu da karatu ba abin da kace wannan shi ma kai fasara shi ibn mugu ya ce almuradu bil ummi mina huna al arab yace larabawa ne yace la'anna al kathrata al kathara minhum kanu yajhaluna al qira'ata wal kitabata shi da mafi yawan galiban mai mafi yawan su sun jahilci rubutu da karatu wa kana muhammadun sallallahu alaihi wa alihi min hadhihi al kathrati rajulan ummiya yace man annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi yana cikin wannan mafi yawa din saboda haka shi mutum ne wanda yake bai iya rubutu da karatu ba iya zubillah wa ma'a zalika ma zalir risalatu tultaqa ma alhayati wa tuqaddimuha fi kulli zamanin wa kama tare da haka nan duk da bai iya rubuta karatu nan ba gashi ya zo da sakon da ake ake tare da yake tare da dukkan rayuwa yana kan gaba ma kowane zamani da kuma kowane wuri wato su sa cewa mu'jiza ga shi mutumin da bai iya rubutu da karatu ba ya zo da littafin da yake gagaro to sai mu ce oke to mun gode kuna kokarin ku fassara ammiya da wannan ma'ana ku dauka girmama ne a haƙƙin annabi amma kun tauye haƙƙin annabi da ce masa bai iya rubutu da karatu ba kuma daidai bane wannan kun ba ra'ayin ba na kan faɗi wannan wannan karin murka muku tafsiri da masuri don ku san cewa akwai ruwayan a'imma da ya kawo wannan bayanin tiryan tiryan ya nuna ba haka ba wanda wata fasara ta, ta ummi shine daga ummul qura don ana ce ma makka ummul qura saboda haka ba makke shi ummi ne ummi ne ma'anansa makkawa daga ummul qura aka ce ai ummi ne wato ma'ana min ummil qura ba za ka ce ummul fi ummiyul qarawi ba sai a ce masa ummi kawai wata fassara kenan amma ma'ana sahihi na ummi shine wanda baya karanta littafi saukakke daga sama da wata ibara shi ba ba yahudi bane ba ba nasare bane shine ma'ana don yahuda da nasara suna da littafi suna da taura da linjira sauran al'ummun da ba yahuda ko nasara ba ne su ne ummi har wala sukan kuskuren fasara kuma har wala zai dauko abinda suka ga yahuda suna ce ma wanda ba ba yahudi ba suna ce mashi wai jantai to shi ma sai suka dauko wannan karamar ummi suka ce jantai alhalin jantai zagi ne ma'anan jantai ai harshen su jaki shi bai hude ya ɗauka kowa in ba bai hude ba ne jakin yahudu sai suka ɗauko wasu ma suka ɗauko wannan kalmar suka ce jantaye sun su ɗauka suna bin da suke bin daidai ya kamata ka san kalma kafin ka yi amfani da ita kuma ka san fasaran ta sahihi sahihin fasara na ummi shine ba baki tabe ba lagayo ohon akwai abin da na saba nukan muku na tsallake ko in tafi ne kawai na saba do sura muka karanta sai mun faɗi faralan karanta ta wanda aka samu masu to sai na tsallake suratul safi ban ce komai ba to wannan wancan karan ba na manta amma yanzu ba zan kawo a cikin sawabul amal da majma daga imam bashir alaihi salam من قرأ سورة الصف وأدمنا قراءتها في فرائضه ونوافله صفه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وانا يا وداتا wanda ya dimanci karanta suratu saffi a nafila da farali farali da nafila to Allah zai sa shi a safin mala'iku da annabawa manzanni gobe kiyama insha Allah Allah ka taushe mu na komo kan ma'anan ummi kila anan za mu ƙara karatu a cikin tafsirin ummi ya ce هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم قال الأميون alladina laisa ma'ahum kitabe ummiyai su ne wanda ba littafi tare da su me ma'anar littafi so kake daga sama ba su da atawara ba su da lijira shi ne ma'ana قال فحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم قال كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله wannan ruwayan abi abdullahi alaihi salam imamu jafaru sadiq kenan yace sun kanu yaktubun sun kasance su laraba suna rubutu walakin lam yakun ma'ahum kitabun min indillah ba su da littafi daga wajen Allah shine ma'ana suna da littafi kamar a taura ko linjira to shi ne ma'ana ba ba su iya rubutu da karatu ba wala ba asa ilaihim rasula wala bu isa ilaihim rasula kuma ba ko ba asa ma muka ce yayi kuma Allah bai aika musu manzo ba manzo tare da su fa nasabahum Allah ila al-ummiyin sai ya nasabta su zuwa ummiye wanda ba su fasa da littafi kun ji ma'anan ummiyin ba wanda bai iya rubutu da karatu ba ko ka yi rubutu da karatu amma ba ba, ba ka da littafi saukakke daga sama kai ummi ne shine ma'ana me ma'anan ce ma annabi ummi a wancan magana annabi ummi ma'ana wanda bai kasance yana karanta a taura da linjira ba domin da a ce yana karanta a taura da linjira sai ya zo da alkur'ani da a ce daga ina ya dauko za ce daga taura da linjira sai ce anan kace kaza yau har yanzu akwai masu rayuwar cewa wai wai annabi ya yi tafiya ne ya je game da masihiyawa wai suka ya karanta littafin su shine ya zo ya kirkiro littafin shi irin wani wai ya jin sai mu ce a a to ku zo mu ku zo mu mu nazari na hankali wuri kaza a cikin littafin ko an ce kaza nan ko alquran an ce kaza ne aka dauko an sami sabani nan ya ce kaza ne can na kuma ya ce kaza wuri kaza an ce kaza a wadafin gunan kuma an ce kaza ne wuri kaza ana da sabani nan ko an warware to ya aka yi haka nan ya aka yazo da littafi ya ba da bayanin abin da ku kai ke rigima akai ya kuma warware shi kaga ba daga wajen ku ya dauko ba to kamar fassarar wancan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun ma'ananta shi ma'ananta shine baka kasance kana karanta wani littafi a taura ko linjila ba ba kuma ka rubuta a taura ko linjila da da masu karyatawa sun yi cakku da lartabal mubtilun sai to ai da ba yana karanta a taura to me abin mamaki din yazo da abin da ke labarin Musa da auna nan ya gani amma da ke ba nan ya gani ba da yake sai sai gashi ya zo daga littafi shi bai karanta wancan ba ya zo da littafi shi jin irin wancan ya mafi wancan kaga daga wajen wani ne kenan kaga wahayi akai masa kenan ma'anar sa kenan domin ko shakka babu inda a ce yana karanta a taurar da linjira in ya zo da littafi shi a taurar da linjira ko a zuciya dama ya karanta ne to shi kenan wannan kuma a cikin cikin basairar darajat daga Hussein bin Muhammad daga Ahmad bin Hilal daga Halab bin Hamad daga Abdurrahman bin Hajjaj ya ce Abu Abdullah alaihi salam ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi kana ya qara'u wa yaktubu wa ya qara'u ma lam yaktub annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana rubu yana karatu yana rubutu yana kuma karanta abin da bai rubuta ba wato duk rubutun kawo ma annabi zai karanta kuma yana rubutu halas wannan ruwaya muke da shi mu hadisin imam ja'far sadiq hadisin annabi annabi ya kasance yana rubutu yana karatu a cikin ilal shara'i da nasa isnadin shi ma ya ce na tambayi aba ja'far muhammad bin ali al-baqir alaihi salam na ce yabna rasulallah lima sumiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi al-ummi na ce ya dan manzo Allah me yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa ali ummi fa qala ma taqulu nas mutane me suke cewa qultu yaz'amuna annahu inma summila ummi li annahu lam yuhsin an yaktub yace mutane mutane cewa suke ai sun ana ce mishi ummi ne saboda bai iya rubutu ba fa qala alaihi salam kadhabu alaihim la'anatullah kazabu alaihim la'anatullah sun ƙarya Allah tsine musu cewa cewa annabi bai rubuta zagi ne anna zalika ya zai ya zai zama kana yanzu bai annabi ya rubuta wallahu yaqulu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata fa kaifa yu'allimuhum wa la yuhsin ya zai koya musu abin da bai iya ba yu'allimuhum alkitaba kun bai iya rubutu wallahi laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yaqra'u wa yaktubu bi ithnain wa sab'ina aw qala bi thalathin wa sab'ina lisana yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana rubutu da harshe saba'in da biyu ko saba'in da uku wannan ya nuna a wannan lokacin duk rubutun duniya kila bai kaka har da ba da dan adam bai rubuta ba in ka kawo mishi sanskrit zai karanta in ka kawo mishi chinese zai karanta in ka kawo kowane idan ka kawo zai karanta harshe saba'in da uku وإنما سمي الأم... سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة an ce mashi ummi ne saboda shi mutumin maka ne wa makkata min ummahatil qura mai ma kuma ta cikin uwayen alƙaryu wa zalika qaulullahi azza wa jalla litunzir ummal qura wa man hawla to an ce mashi ummi ne saboda shi shi min ummul qura ne kai ba ummi ne ma'anai ba makki amma ba wai baka iya rubutu da karatu har wala yau dai a kitabu ilal shara'i daga har wala rayar ɗaukaka maganar zuwa abi ja'far alayhi salam yace qultu inna an-nasa yazlamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi lam yaktub wa la yaqra lam yaktub wa la wa la yaqra fa qala kadhabu la'anahumullah anna yakunu dhalika wa qad qala Allah azza wa jalla huwa alladhi ba'atha fi ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma fa yakunu yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa laysa yusdun an yaqra wa yaktub ya zama yana koya masu littafi da hikima kuma bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba قال قلت فلما سمي النبي الأمي قال نسب إلى مكة وذلك قوله لتنذر أم القرى ومن حولها دو shigin irin wancan ne illa iyaka wanda aka roto daga wajen shi a bambanta to shi ne wannan wato kenan mummunan abu ne mummunan magana ce magana ta mu gusta ku ce annabi wai bai iya rubutu so suna yin shi kamar ma a wajen yabo annabi ya iya rubutu da karatu mun yi magana dogo akan wala ta fudu bi yaminika a wancan karan muka ba su wurare da dama da suke da ruwaya cewa annabi ya ya yi rubutu wa ruwayoyinsu to amma kuma ya kuka dawo duk irin ku yi rufe amma wannan da yake akwai siyasa a ciki na makiya annabi akwai wani makiyin annabi ba zan faɗi sunansa wanda yake cewa wai yana ma annabi rubutu kuma shi bai san me yake rubuta ba wai yana rubuta masa wahayi wai alhali bai mata abin da ke rubuta ba saboda haka ba wasu da tsakanin shi mai rubutun da Allah da abin da duk abin da ya ga dama yana rubuta shine wahayi kuma amun bari ya hawa yana ga mutane to irin daga irin wayannan makiya annabi ne wannan maganar ta fito kaga tan kwada darajar sa ne a ce bai iya rubutu ba har ma ga wani cewa ai mu muke rubuta wahayi ma bai san ma me ake rubuta ba kuma ƙarya ne to lokaci ya kore mana akan bayanin ummi insha Allah ma yi ci gaba da bayanin suran anan gaba yau sha bakwai ga watan ramadan kuma akwai waƙi'o'i da yawan gaske a gurguje zan faɗi wasu daga ciki daga ciki akwai mi'irajin manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda ya auku a shekaran farko bayan aiko shi wanda dangane da wannan ne subhanahu ladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ladhi barakna hawlahu linarahu min ayatina ta sauka akwai wani zancen kuma yana cewa 21 ga watan ramadan ne mi'raji yana daga cikin wa'insu ladurori na musulunci wanda alkur'ani da hadisi duk ya nuna an yi tafiya da manzon allah sallallahu alaihi wa da daddare dai dare ɗaya daga makka zuwa birnin kudus daga kuma masjidil aqsa zuwa sidratul munta kuma an nuna masa abubuwa masu ban al'ajabi a sama an yaye mashi shamakai wanda suka ɓoya ya san ilmomi wanda yake babu ba iyaka gare shi kuma ya yi bauta Allah a baitul ma'mur karkashin al'arshi kuma ya gamu da annabawa daban-daban kuma ya shiga aljanna an nuna masa wurarenta ya kuma an nuna masa kuma wuta da waɗanda ake azabtawa kuma hadisan da suka yi magana dangane da tafiyan manzan Allah zuwa sama sun kai haddin tawaturi amma abin mamaki duk da waɗannan zaka ji wasu suna cewa wai ba da gangan jikinsa ya yi ba wai ya yi ne yana mafarki to don Allah ko kai ne kai ordinary kai sai kai mafarki kana tafiya a sama tare da tsuntsaye in ka bada labari za a yi mamaki ina da tambaya ne yanzu ka da zaka cika je na gani na zama tsuntsu mara tafiya da tsuntsaye sai a ce sai a yi dariya a ce kare kake kan su mafarki ne to don annabi an an ce ya je sama ta mafarki har wani abu ne ai bai zama abin magana ba tunda kowa ma zai iya mafarkin ya ji sama ba ku kai mutum bai yi mafarkin ya ji sama ba mutum ya kai mai kai mafarkin ya ji aljanna yana yi yana mafarkin ya gashi aljanna ko ya gashi an tawo tashi kiyama ko gashi to wani kenan ba annabi ba don annabi ya ce ya mafarkin ya wani abu ne wannan ya tafi ne da gangan jikin to dangane da mi'iraji domin isra'ila ba mu da tsakanin isra'i da mi'iraji isra'i shine tafiyan daga masjidil haram zuwa masjidil aqsa mi'raji kuma daga daga ƙasa zuwa sama akwai ruwayoyin akwai sha bakwai ga watan ramadan shekara ta goma sha biyu kafin hijira ko kuma sha bakwai ga rabiul awwal kafin hijira ko kuma sha bakwai ga rajab shi ma dai kafin hijira ko sha bakwai ga ramadan a cikin shekara ta biyar kafin ma'aiko shi annabi da kuma 27 ga watan ramadan da 21 ga watan ramadan da tara ga zulhijja da wurare daban-daban ruwayoyi daban-daban na'am dalilin da yasa ruwayoyi suka yawaita dangane da mi'iraji saboda su a ruwayan wasu sun ɗauka mi'irajin annabi sau ɗaya raka yi amma mu muna da ruwaya zan karanto muku daga imam sadiq alaihi salam ya ce urija bin nabi sallallahu alaihi wa alihi ila ila sama'i mi'ata wa ishirina marrata an yi mi'iraji da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zuwa sama sau ɗari da ishirin ma min marratin illa wa qad awsallahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi bi wilayati ali wa al-a'immati min ba'di aksara mimma awsahu bil fara'id ba wani mi'rajin da ya face Allah ta'ala ya masa wasiya da da ya ma annabi wasiya da Ali da a'imma bayansa fiye ma da yin mace wasiya dangane da farin rodi saboda muna da ruwaya da ya tabbatar mana cewa mi'rajin annabi zuwa sama sau 120 ne su kuma saura suna sun dauka sau ɗaya ne rak saboda haka sukan ce wasu ce ai ranar 27 ga watan Rajab ne wanda muke ce mai lailatul mab'ath wasu sa shi a wayan sura na ko wasu ce rabiul awwal ne sha biyu ga shi ko wata rana to amma ba mamaki duk ina ranakun da annabi ya hawo sama har ma akwai ruwayan cewa ya yi mi'iraji zuwa saman bakwai shekara biyar kafin a aiko shi to sai kuma karan badar a gurguje ne fa lokaci na kurewa karan badar shi ma ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wani ruwayan sha tara ga ramadan babban badar kenan wanda yawmal taqal jama'ani yawmal furqani yawmal taqal jama'ani ran da Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da gaskiya daga gaskiya da ƙarya kai zan ce tsakanin gaskiya da ƙarya sannan jama'a kalilan suka yi galaba ga mutane da yawan gaske da izinin Allah labarin badar mai tsawo ne an riga sai amma ya akushi 17 ga watan sai kuma wata waƙa shine kashe ummul mu'mini na aisha matar annabi sallallahu alaihi wa a a shekara ta hamsin da takwas a madinatul munawwara wadda mu'awiya ya kashe ta mu'awiya ya so lokaci na ƙurewa zan karanto muku da hausa muawiya ya so a yi ma ɗansa yazidu mubaya'a sai aisha matar ummul mu'minin ta ta kiyarda ta ce mishi lalle ba za ka kashe ɗan uwana muhammad sannan yanzu ka ce a yi ma kai na kaɗan mubaya ba amma manta ba ya kashe ɗan uwanta muhammad bin abi bakar har ma aka sa gawansa a cikin jaki mushen jaki aka kona da wuta tun da don lokacin ma ita aisha ta ce ba za ta ci nama gasashe ba ta mutu kuma haka ta har ta mutu ba ta ci gasashe nama ba saboda in ta gani tana tunawa da dan uwanta da muawiya ya kona to shine ta ce to ba zai yiwu ka kashe muhammad dan uwana ka kuma dauki bi'a ga mubai'a ga danka ba to sai ji tsoron katta ta da mashi da rigima sai ya sa aka karami a gidansa ya cika shi da masu ya sa musu guba ya sa shimfiɗa mai taushi a kai ya ce ta zo bayan sallan isha da ta shiga ya ce mata bismillah ta zauna tana zauna ta fada a ramin masun suka sassoke ta ta mutu nan take wancan karan wasu sun ji sun yi wasu kai shuru suka wasu suka musanta har na kawo masu abin nan masadarori ko za su leƙa su gani in suna da ido yawa daban-daban in mutum yana neman ƙarin bayani ya zo gida وصلى الله على محمد وآل الطاهر to lokaci ya kure ina ci zan karanto muku addu'an imam zainul abidin zai dauki lokaci gara mu tashi hakan Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shi da yake ciki ba mu iko aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah